اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا 24 ga watan Rabi'un al-Akhir wata na hudu a jerin watannin musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulugul maram na imam alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 389 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 390 hadisin Abdullahi ibn Umar wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatul layli masna masna daga ibn Umar idan Allah tabbata a gare sa yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace sallar dare raka'a bibibi ce fai za ka shi ahadukum subha idan ɗayan ku ji tsoron asuba ta riske shi salla raka'atan wahidatan sai ya sallaci raka'a ɗaya tutir lahu ma qad salla ta yi mashi wutirin abin da ya sallata muttafaqun alaihi walil khamsa wa sahih ibn hibban salatu al-layli wan nahari matna matna sallar dare da yini raka'a bibibi ce bakalan nasa'i nasa'i ya ce hadha khata'un wannan kuskure wannan hadisan kenan sun so mu ambata mu daga cikin salloli na nafila wanda ba na farilla ba akwai salloli na dare su kuma sallolin dare gaba ɗayan su kala uku ne akwai sallar wutiri akwai sallar tarawihi cikin ramadan akwai sallar tahajjud waɗannan kalolin guda uku su ne ake ce ma salatun laili gaba ɗayan su sallan dare haka su ne sallolin da ake yi cikin dare kaga akwai wutiri ciki wanda wutiri shine mutum ya yi raka'a ɗaya ko raka'a hudu ko raka'a biyar ko bakwai ko tara ko abin da yake kama da haka kenan adadi wanda baya da ɗan uwa shine wutiri don haka wannan wutiri tana cikin sallolin dare kuma hadisai sun zo sun faɗi matsayinta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sunna ce mai ƙarhi yin wutiri har ma manzon sallam ya tsoratar game da barin wutiri don haka musulmi na kirki wanda yake karɓa sunan musulmi baya dacewa gare shi a ce baya yin wutiri don jamhurin malamai sun ji akan cewa wutiri sunna ne mai ƙarfin gaske da malaman hanafiya imam abu hanifa shi cewa ma wutiri wajibi dole ne yin wutiri amma abin da jamhurin malamai suke a kai ba dole ba ne amma dai sunna ce mai ƙarfin gaske shi yasa imamu ahmad ibn hanbal ya ce duk wanda ya daina yin wutiri to wannan yana nuna shi mummunan mutum ne bai cancanta ba a ɗora karɓan shaidun shi don haka wutiri yana cikin sallolin dare waɗanda suke da mahimmanci hadisan manzo Allah sallallahu sun kwadaitar akan yin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana barin wutiri kuma kamar yadda hadisai suka faɗi lokutan yin wutiri shine bayan sallar isha'i tun daga bayan sallar isha'i har zuwa bullowa alfijir ko farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare duka lokacin yin wutiri ne amma da mutum ya yi wutiri bayan magariba kamar a isha'i ta wannan wutirin bai yi ba domin ya yi shi ba cikin lokacin shi wannan ba wutiri ba ne dole sai an yi sallar isha'i to daga gama sallar isha'i har zuwa bullowa alfijir duka cikin lokacin wutiri ne duk lokacin da mutum ya samu damar yayi amma an hisa mutum ya bar shi har ƙarshen dare musamman ma ga wanda yake da ƙoƙarin tashi cikin dare yayi na filfili to ƙarshen dare idan yayi wutiri wannan shine mahihici kamar yadda manzo Allah sallam ya yi umarni da hakan wanda kuma yake ganin bai iya tashi cikin dare yayi na filfili to sai ya wutirin shi tun farkon dare ko bayan sallar isha'i in ma an game isha'i da magariba to kana da damar kai tsaye bayan gama suka yi ko da lokacin bai shigo ba saboda game isha'i da magariba yana nuna kenan har riga an yi isha'i to shi kuma da an yi isha'i lokacin wutiri ya fara har zuwa bullowa alfijir da alfijir ya bullo shikenan lokacin wutiri kuma ya kare kenan wannan ɗaya daga cikin sallolin dare kenan sallah ta biyu ita ce salatu tarawih salatu tarawih ita cikin ramadana ake yin ta ita ce sallar da ake yi wato ta nafila cikin dare ana ce mata tarawih saboda hutu da ake ciki kalmar tarawih daga wato al-istiraha saboda cikin ta ana hutawa din aka yi raka'o'i biyu ko hudu to sai a tsaya a huta sai an huta kuma sai a ci gaba haka sahabbai suke saboda haka ake kiranta da at-tarawih eh dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa cikin watan Ramadan don imani da neman lada to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi kaga wannan sunna kauliya ce manzo Allah yayi umarni a dora yin tarawih to sannan kuma manzo Allah yayi shi da kanshi akwai fi'iliya cikin ta ya aikata ta shi da karan kanshi wata dana a cikin watan azumi wasu darare manzo Allah sallallahu ya fito yayi sallah wasu daga cikin sahabbai suka zo suka bi shi suka yi tare wato dare na gaba manzo Allah ya fito sahabbai suka fito yawan su ya karu sama ga na jiya dare na uku manzo Allah ya fito jama'a suka karu sama ga wanda suka zo dare na farko da dare na biyu to ka dare na hudu ha da suka yi cincirindo masallaci ma da kala ya dauke su karshe sai manzo Allah sallallahu ya zaman shi ya hutawa sai da aka zo sallar asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato tsayuwanku ko kuma zuwanku cikin masallaci domin yin wannan sallar bai koyi a gare ni ba ina sane amma babu abin da ya hana ni in huto sai saboda ina jin tsoron kar in mun ci gaba da yi tare da ku a farlanta mako ita kuma ku kasa saboda haka nan ne yasa nake hutawa da haka sai sahabbai suka ci gaba da yin kayansu amma a rarrabe mutum ya zo ya kabarta sallan shi wani ya zo ya bi shi mutum ɗaya mutum biyu haka suka ɗora yin sallan su na tarawihi bayan manzo Allah sallallahu ya nuna shi yana jin tsoron in ya ci gaba da yi tare da su a farlanta masu kuma su kasa saboda manzo Allah ya da tausayi ga al'umma kaga amma su suka ci gaba da yi wannan ya nuna sunnar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin halifancin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sahabbai sun ci gaba da yin sallar tarawih kamar yadda suka saba a tattarwace daban-daban mutum biyu mutum uku kusa ga haka haka suka ci gaba dai bayan halifancin abubakar umar bin al-khattab radiyallahu anhu yazo in in shekara ta kewayo haka ake yin sallar tarawi a rarraba suke yin ta wato mutane kaɗan kaɗan tsiraratattu haka a tattarwace haka suke yin kayansu to can bayan umar bin al-khattab wato an ɗauki lokaci da halifancin shi sai ya fito wata wani dare sai tar da mutane suna yin ta nan wasu nan wasu nan wasu gungu gungu sai ce kai anya waɗannan ba tattara su ba zane a kan liman guda kamar yadda manzan Allah sallam ya ja su haka da haka sai Umar bin Al-Khattab ya ga cewa gwamnati da musu liman a dorayi da liman ɗaya kawai sai ya naɗa Ubayyu ibn Ka'ab radiyallahu an ya jagoranci sallar tarawih yi masa sallar tarawih ya naɗa shi da shi da Tamim ibn Aus Dari su ne limaman da aka naɗa su biyu domin sallar tarawih da haka wa'annan limamman mahaddata alkur'ani suka ci gaba da jan mutane ana yin sallar tarawih a jami'i to bayan umar ya yi wannan shawara ya ce zai haɗa su a kan liman wanda zai ɗora jan su a dare na biyu umar wani khattab ko da ya hoto sai ya ga wato duk musulmi suna bin liman guda ɗaya sai abin ya burge shi sai ce ni'matul bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumuna yace madalla da wannan bid'a amma dai wadda suke kwana a kanta ta yi alheri akan wadda suke mana na nihin wato lokacin da suke yin kwana shine karshen dare ya yi alheri akan farkon dare da suke zuwa suna yi to nan malamai wanda suka fassara hadisin wanda suka san me ma'anar hadisin suka ce abinda Umar yake nihi da albid'atu ni'mal bid'atu hadhihi suka ce bid'a lughawiyya na nihin bid'a ta yaren larabci ma'ana yana nihin wannan abu ne sabo wanda lokacin abubakar ba a yi ba shi ma lokacin shi umar kin farkon halifancin shi ba a yi ba daga baya ne ya ga ya dace ya hada su a kan liman guda amma babu wanda zai yi kankan ba da katsalandan na cewa wannan bid'a ce sai dan bid'a domin saboda sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam umar ya raya Yanar da haka bid'ar da ya ambata wanda suka rawaice hadisin sun fassara cewa bid'a lugawiyya ake ni. Haka yanzu wani kinkimo hulla ko rawani yana son ya nuna wai sallar tarawihi bid'a ce ita ma, a ita ma bid'a ce Umar ya kira ta da bid'a. To kaga sai a ce to kai ka rawaito hadisin a'a. To ga waɗanda suka san hadisin sun yi bayanin cewa ga abin da ake nihi in dai kai musulmin kirki ne ka karɓi bayanin su in kuma ba za ka karɓi bayanin su ba to har riwayar mata su ka karɓa da haka sannan abu na biyu Umar bin Al-Khattab zai aikata abu a musulunci ka kira shi bid'a ai wannan ya nuna kai jaki ne Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu baya bid'a sunna gare shi manzo Allah yana cikin ɗayan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kulzumci sunna ta da sunnan halifofi na shiryayyu su abubakar da umar da usmanu da ali waɗannan su ne halifofin manzan allah sallan to sallar tarawihi umar ibn al-khattab shi ya sunnanta wato aliman ya jata wanda ya fara kuma sunnantawa annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam domin shi ya ja mutane suka bi shi ya yi da su dare ɗaya dare biyu dare uku wata riwaya har ma dare hudu yana jan mutane daga baya sai yake jin tsoron ka a farlanta sai daina jan su amma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu wannan tsoron ba ya gushe ba akwai wani wahayi da zai zo na a farlanta da haka tun da dalilin da yasa manzo Allah ya daina jan mutane ya gushe to sai a ci gaba da jan su al al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa ajman haka malamai suka ce hukunci yana kewayawa ne tare da illan shi a wajen samun shi da wajen rasa shi in an samu illa a samu hukunci in ba a samu illa ba hukunci ya gushe yau da haka illar da ta sa manzo Allah sallam ya daina to ta gushe yanzu da haka sai aka ci gaba da yi ko Umar sai ya raya wannan sunna aka ci gaba da yi wannan sunna lokacin da Umar ya umarni a yi ta akwai wanda wanda dai ya ja sallar Ubayyu ne da Tamim wannan sahabbai ne masu daraja sanannu wanda ya ce a yi umarni wanda aka ja sallai almuhajiru ne wal ansar cikin su waye dan bid'a kenan don haka yana cikin karambani yana cikin ƙarfin hali mai girma mutum ya ce wannan sallai bid'a ce yinta domin kace bid'a ce yanzu kana nahin Umar ya yi bid'a ko ya ce a yi bid'a ko sannan kana nihin ubay ya ja shine limamai yan bid'a ko da shi da tamim ibn aus dari sannan kuma wasu wane ne yan bid'a da suka taru suka yi almuhajiruna wal ansari muhajirai ne da ansar sahabban manzo Allah sallallahu da haka ba karaman kankan baba ne mutum ya ce bid'a ne yin sallar tarawih sannan Umar lokacin da ya umarni a yi sallar tarawih bai yi umarni a yi ta ba da irin salon yanda ake ta zamanin manzo Allah sallallahu cewa ya kudora yi masu raka a ashirin raka ashirin ake yi manzala sansallan shi kuma ba raka ashirin yake ba in yana sallar tarawihi manzala sansallan raka a nawa yake yana raka a sha ɗaya ko ya raka a sha uku a bayan raka ashirin to shi kuma umar sai ce a ɗora yin raka a ashirin amma a sassauta a yi raka ashirin a sassauta kenan koyi ne suka yi da manzala sansallan manzala amma shi sallaci tsawaitawa yake to su kuma mutane yanzu ragaye ne rauni gare su shi kuma Umar yana da fiqh sai yace to da a tsawaita su kasa gwamma a sassauta a ƙara adadin raka'o'i kai sai aka ƙara adadin raka'o'i ana yin raka 20 amma ana sassautawa ba a tsawaitawa wa ke iya yi irin ta manzon Allah sallallahu babu babu wanda zai iya irin ta manzon Allah sallallahu saboda shi manzon Allah qiyamul layli wasu ma malamai suna ganin khususiyyan shi shi wajibi ji akan shi yasa bai barin ta cikin kowane hali har lokacin rashin lahiyar manzan Allah sallam yana tashi yana qiyamul layl ya amma lokacin da ya kai yana ciwo bai iyawa to yana yin ta daga zaune kuma yaya ita sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take ta dare to in ka ji yanda take zaka gane baka aibe shi baka iya irin ta Uzaifa radiyallahu anhu ya taba tashi cikin dare ya ga manzan Allah yana sallah sai ya je arwalla shi ma ya zo ya kabarta bi shi ya ce ko da ya karanta fatiha ya kamo suratul baqara yana ta tilawa sannu sannu a hankali ya ce a zuciyata sai na ce wataƙila da in ya kai aya ɗari zai duka ya ce yana kaiwa ɗari ya ce sai ya yi tazarci na ce tab huzaifa ya ce to wataƙila dai zai jami ne da bakare gaba ɗaya sai ya kai ta ƙarshe ya duka ya ce yana kaiwa ƙarshen bakara ya ce kawai sai ya buɗu suratun nisa suratun nisa ya ce ya ɗora karanta Huzaifa ya ce ya ƙara'u mutarassilan yana karantawa yana jerantawa sannu-sannu wa iza marra bi ayatin fiha rahma sa'ala wa iza marra bi ayatin fiha azab ista'ada hakan zala sunsulan yake in ya wuce ayat da ke da kawai rahama sai roki Allah rahama in ya zo ga ayar da ke da kwai azaba sai ya tsaya ya addu'a Allah mai tsari game da wannan azabin uzaifa ya ce ina haƙuri aka kai ƙarshen suratun nisa sai na ji ya buɗo ala imran ya ce haka manzo Allah sai da ya karanta bakara ya karanta nisa ya karanta ala imran sannan ya duka ya ce da ya duka ruku'in shi kwatankwacin tsayuwan shi shi ma to kaga manzo Allah shine wanda yake kiyamar lailin da haddaga da ganshi suna tsatsagewa suna tattardewa saboda haka Umar bin Al-Khattab yace a ja su da raka'a 20 a sassauta amma dan haka aka dora yin raka'a 20 wannan ma ya nuna duk mutumin da ya iya cewa yin raka'a sama ga 11 bid'a ne shi ma akwai karambani da kankan ba da kuma ƙarfin hali gare shi domin in ka kalli wanda suka yi zaka gane yana da ƙarfin hali ya karamin jaribi bane wanda zai iya kallon su Umar bin Al-Khattab domin wanda suka sa ayi sallan nan raka 20 Umar kuma lokacin Ali bin Abi Talib shi ma yayi umarni a dora raka 20 kenan kaga ta ƙara ƙarfi go sunna halifofi ne masu girma masu daraja sunnar ce sunna ce ta Umar bin Al-Khattab da Ali bin Abi Talib tare da limancin su Ubayyu da su Tamim tare da wato mamu almuhajiruna wal ansar an yi raka ashirin da haka yana cikin kankamba ta ilimi mutum ya ce bid'a ne wuce raka a goma sha ɗaya wai saboda shi ya karanta littafin albani wanda yake bayani kan salatar tarawih ko albani ya tattaro hadisai ya nuna kamar dole ne a tsaya nan baga albani almuhaddisin yana zance ne ta babin hadisi amma kuma ba faqihi bane ko wanda sun yi shi sanin fiqihu ta hadisan dan haka ala kulli hali dai abin da ke tabbataccen zance shine wannan sallar ta tarawihi ya halatta in ka gano mamun da ke tare da kai ragaye ne to ka sassauta masu wajen tsawaita sallai amma sai ka ƙara adadin raka'o'i in kuma ka gano jarumai ne masu ƙoƙari to sai ka ja su wato da tsayi don haka idan mutum ya yi raka a goma sha ɗaya ya yi koyi da manzon Allah sallan amma ya tsawaita raka'o'in wannan ta yi ko sha uku ya tsawaita su ta yi in kuma mutum ya ga a ya hisan ya sassauta sallai sai ya ƙara adadin raka'ai to wannan ma sunna ce ta halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wannan ita ce salatu tarawih to sai kashi na uku shine salatu tahajjud salatu tahajjud ita kuma shine sallan dare ba sai ramadana ba wannan koma wani dare mutum yana da damar yayi salloli gulgudan abin da ya sawwaka a gare shi kenan wannan salatu tahajjud ayoyin alkur'ani sun yabe ta kuma sun yabe masu yi sun nuna matsayinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar na ambata ya ci gaba da yin ta har cikin rashin lahiyar shi ma yana yin ta daga zaune domin Allah ya sabkar mai da ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila kuma wannan sallah ta cikin dare mutum yayi ta a ƙarshen dare shine yayi saboda za ta dace da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukawa kamar yadda hadisai tabbatattu suka tabbatar da Allah yana saukawa a sulusun dare na ƙarshe sannan aya Qur'ani ta ce inna nashi atallai lalle tashi cikin dare a yi sallah hiya ashaddu wafa'an wa aqwamu qila shine tafi wannan ita ce tafi tsananin dacewa da zuciya wa aqwamu qila kuma tafi tsayi da zanci ma'ana idan mutum ya tashi tsakan dare yana sallah to wannan sallah tashi abin da yake karantawa da halshen shi ya hi shiga zuciya ya hi dacewa da zuciyar shi shine hiya ashaddu wata'an yani muwata'atan lil qalb ma hayar dacewa da zuciya wa aqwamu qila kenan kuma sannan mutum ya hi tadabburi cikin dare sannan kuma bayan mutum ya huta ne sosai ya tashi yana yin sallai kaga sallai za ta yi kyau za ta zama cikin natsuwa sannan kuma wato ya zama babu kwaramniya babu shagulgulla na duniya don haka dai Allah ya yabe masu yin ta a cikin suratul zariyat Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi fi jannatin wa uyun lalle waɗanda suka ji tsoron Allah za a sanya su cikin aljanna da marimarin ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna masu karban abin da ubangijin su ya basu na sakamako innahum kanu qabla zalika muhsinin lalle su sun kasance masu kyautatawa ne gabanin haka kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kaskadan ne a cikin dare suke rumtsawa suke kwana kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kuma lokacin sahur suna tashi su yi ta istighfari suna roƙon gafarar Allah haka Allah ya yabe su cikin suratul sajada yace tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wato jihohukan jikinsu suna nisantar wajen kwana suna roƙon ubangijinsu suna masu kwaɗayin rahama shi suna masu jin tsoron azabar shi kamar yadda Allah ta'ala ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab a takaicen dai kenan wannan sallar ta dare tana da falala kwarai alkur'ani ya faɗi falalanta a ayoyi masu masu dama to wannan hadisin da yake gaba gare mu yana zance akan wato sallar wutiri ɗaya daga cikin sallolin dare kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna masna sallar dare raka'a bibibi ce dan haka an yi san mutum in yayi raka'a bi sai ya sallame akan ya hada raka'a hudu gaba ɗaya ko a ayin sanda in kai raka'a biyu ka sallame saboda wannan hadisin da yace salatul layli masna masna raka'a bibibi ne da in kai bi ka sallame da in kai bi ka sallame in kana ganin alfijir yana gab da bullawa to sai ka yi wuturi da raka a ɗaya shi ne fa'iza ka shi a hadu kuma subha idan ɗayanku ya ji tsoron asuba ta tarda shi yana ta sallah sallah raka a tanto sai raka a ɗaya tutiru lahu ma ƙari sallah sai ta mashi wuturin abin da ya sallata muttafaqun alai wannan hadisin ya nuna adadin sallar dare yana yin sandi in an yi raka a biyu a sallar sannan hadisin ya nuna an hisan mutum ya sanya wutiri ya zama ƙarshen sallolin shi na dare sannan hadisin ya nuna cewa wato wutiri yana da ƙarshe ƙarshen shi shine daga bullowa alfijir da alfijir ya bullo to lokacin shi ya ƙare sannan hadisin ya nuna mutum ya yi wutiri da raka a ɗaya kenan ya yi kamar yadda wasu hadisan za su nuna kuma in mutum ya yi wutiri sama da raka a ɗaya babu matsala wal khamsa wa sahahu ibn hibban salatul layli wan nahari masna masna wato a riwayar kamsa wadda ibn hibban ya inganta shine cewa sallar dare da yini to raka'a bibibi ne kenan har da sallar yini amma sai dai wannan ƙarin na cewa da sallar yini to wannan ƙarin imamun nasa'i ya ce wannan kuskure ne bai inganta ba amma shi cewa salatul laili masana masana to shi ya tabbata ya inganta kamar yadda muka karanta a riwayar bukhari da muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Abu Huraira da Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace afdalu salati ba'da al-farida salatul layl mahihiciyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar dare akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال alwitru haqqun ala kulli muslim witri haƙƙi ne akan kowane musulmi man ahabba an yutira bi khamsin falyafal duk wanda yake son yayi witri da raka'a biyar to yayi wa man ahabba an yutira bi salatin falyafal duk wanda yake son yayi witri da raka'a uku to yayi wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyafal duk wanda yake son yayi witri da raka'a guda to ya aikata rahul arba'a illa tirmidhi wa sahu ibn hibban wa rajaha an-nasa'i wa qafaf wannan hadisin wanda imamun nasa'i ya rinjayar da cewa hadisi ne mawqufi hadisi mawqufi shine zancen sahabi wanda ba zancen manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to yana cewa alwitru haqqul witri haqqi ne abinda ake nihi da haqqun kamar yadda ya gabata shine sunna muakkada sunna ne mai ƙarfi ba ana nihin haqqi bane ana nihin wajibi ne a witri ba wajibi bane kamar yadda imam abu hanifa ya faɗi Allah yi mai rahama yace witri wajibi ne witri ba wajibi bane ba da haka abinda jumhurin malamai suke a kai shine wutiri sunna ne mai ƙarhi to da haka da wannan ma'anan ne ake fassara haqqun ala kulli muslim haƙƙi ne akan kowane musulmi man ahabba an yutire bi khamsin falyafa duk wanda yake son yayi wutiri da raka'a biyar to ya aikata yin wutiri da raka'a biyar kuma yana da sifa biyu ko dai kai raka'o'in biyar babu inda zaka tsayawa sai ka kai ƙarshen su sai ka tsaya kai tsahiya ka sallame ko kuma ka yi raka'a biyu ka sallame ka yi biyu ka sallame sai ka yi ɗaya shi nan ka yi da raka'a biyar ko kuma ka yi raka'a hudu gaba ɗaya sai ka tsaya ka yi tahiya ka sallame ƙarshe sai ka tashi ka ƙaro guda ɗaya to amma mahihicin abu shine waɗannan biyar ƙin da za ka yi wuturi da su da in ka yi raka'a biyu sai ka sallame da in ka yi biyu sai ka sallame ƙarshe sai ka yi ɗaya wannan shine mahihicin abu abin da yasa ya zama mahihici saboda wancan hadisin da yace salatul laili masna masna wa na abi ayyuba wa man ahabba an yutira bi salatin kun wanda yake son yayi wutiri da raka'a uku falyafa'al to ya aikata kenan ya zama raka'a uku to amma in raka'a uku mutun za yayi kenan zai yi su ne gaba daya zai yi su gaba ɗaya ba tare da ya tsaya zaman tahiya ba in yayi raka'a biyu domin in ya tsaya zaman tahiya kaga ta yi kama da sallan magariba wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyafa'al wanda yake son yayi wutiri da raka'a ɗaya to ya aikata rawal arba illa tirmidhi wa sahih ibn hibban yana wannan hadisin ya karantar da mu cewa wutiri akan iya yin mahi karamcin wutiri shine raka'a ɗaya wanda kuma yake son ya ƙara yayi raka'a uku ko raka'a biyar duka ana yi وأنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة daga Ali ibn Abi Talib yaddan Allah ta tabbata a gare shi ya ce witiri ba cilas bane kamar sallar farilla walakin sunnatun sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai dai sunna ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sunnanta ta rawahu tirmidhi wa hasanahu tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisin nan hasanun ne والنسائي والحاكم وصححه نسائي ده حاكم سن رويته وما يا انغنتاش وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج فقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه ابن حبان daga Jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kama fi shahri Ramadan ya yi tsayuwa a cikin watan Ramadan, kenan ya yi tsayuwa ya yi sallah, sallar tarawi. Sun manta zaru min alƙabila, sannan wato dare na gaba, sahabbai suka tsaya jiran manzala sun sallam ya hutu falam ya karuji sai bai hutu ba. Waƙala kuma ya ce, Inni khashitu an yi kutaba alaikum da witir, lalle ni na ji tsoron kar a wajabta maku yin wutiri. To abin da ke ingantaccen zance shine wanda ya gabata, ba wutiri ba ne manzan Allah ya tsoron a farlanta. Shine sallar tarawihi ce yi tsoron a farlanta ta da haka ba wuturi bane rahu ibn hibban wa an kharija ibn huzafa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am qulna wa ma hiya ya rasulullah qala al witr ma baina salati al isha ila tulu'il fajr wannan hadisin na kharija ibn huzafa yadda Allah ta tabbata a gare shi kharija ibn huzafa sahabi ne mai daraja shahararre sananne yana cikin fitattun sahabbai waɗanda sun shahara wanda khawariji ne suka kashe shi lokacin da suka zo suka shiryo a kashe ali ibn abi talib a kashe muawiya a kashe amr ibn al-as khawariji ko da suka tsaro sun tsaro za su kashe mutum uku ne a lokaci guda da haka kowa an wakilta shi ya kashe wanda aka wakilta ya kashe ali ibn abi talib wannan ya je ya kashe shi wanda aka wakilta ya kashe mu'awiya shi kuma ko da ya je ya soke shi sai aka yi katari ba wurin kisa ba ne ya same shi sai ji mai ciwo ya yi jinya ya warke wanda kuma aka sa ya kashe amur ibn al'as sai aka katari shirar na amur ibn al'as bai samu hutawa sallah ba ya wakilta wannan sahabin ya wakilta kharija ibn huzafa ko da ya zo sai ya soke shi sai ya kashe shi ce sa wanda ya kashe shi wato sai ya ce aradna amran wa arada Allah kharija mu amuru muka so amma Allah shi kuma ya so a kashe kharija to shi yasa wannan ya zama karin magana a larabci in mutum ya so wani abu bai faru ba sai ce aradna amran wa arada Allah kharija sai zama ya zama karin magana a larabci domin wato shi kharija shi amr ya wakilta ran sai zama na shi kaddara ta fada akan shi radiyallahu anhu suka kashe shi to wannan sahabi ne mai daraja qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am lalle Allah ya ƙara ku da wata sallah wadda ita ce ta alheri gare ku sama ga wato jajayen raƙumma kulna wa ma hiya ya rasulullah sai muka ce wace ce ya ma'aikin Allah qala al-witr sai ce witri ma baina salatul isha'i abinda yake tsakanin sallar isha'i ila tulu'il fajr zuwa kulluwa al-fajr rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahahu al-hakim kana wannan hadisin ya nuna mana matsayin wannan sallar ta wutiri domin ƙari ce daga cikin wato falala da ƙari na alheri wanda Allah ta'ala yi muku kamar yadda manzon Allah ya ce inna Allah amadda lalle Allah ya ƙara ku kenan ƙari ne Allah ta'ala yi muku a cikin alkhairai kuma sannan aka ce wannan sallai ta yi alheri akan jajayen raƙumma a da larabawa lokacin jahiliya ba larabe ba ya da wata dukiya mafi tsada mahi kima sama ga raƙumi raƙumi shine dukiyar shi mafi kima sannan cikin raƙumman ma sun hisan masu jajjayen kala wannan raƙumi ana ji da shi wanda yake da ja to shi yasa wato idan ana son a musalta mahi kimar abu a wajen laraba to sai a ce jajayen raƙumma an kai ƙarshen misali mafi daraja abu ya samu wasu malamai da suka sharhi suka ce ai abin da ake nihi wannan sallai ta hi duniya da abin da ke cikinta saboda mahi kimar abin da ke cikin duniya larabawa a da shine jajjayen raƙon ba to yanzu ka tuno duk abin da za ka tunawa wannan sallai ta fi shi shi yasa suka tambayi manzan Allah wace sallah ce wannan manzan Allah ce shine wutiri saboda haka wutiri yana da muhimmanci kwarai manzo Allah sai ya faɗi lokacin yin wuturin ya ce shi lokacin yana nan tsakanin sallar isha'i zuwa bullowa alfijir rawal khamsa illa nasa'i wa sahih hakim wa rawa ahmadu an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi nahwa wa an abdullah ibn buraida radiyallahu anhu an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alwitr haqqun wutri haqqi ne kuma ya gabata komai ake nihi da haƙƙin nan famman lam yutir duk wanda baya yin wutri fa laysa minna to baya tare da mu to kaga wannan fa ciki akwai tashin hankali ga wanda baya wutiri domin ya manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda baya wutiri baya tare da to baya tare da mu ana nihin shi ba musulmi bane a ba haka ake nihi ba baya tare da mu ana nihin ya aikata kaba'ira a ba haka ake nihi ba makurar abinda malamai suka fassara shi shine sun ce kawai hadisin ya zo dan ya tsawatar da musulmi game da yin sakaci da kuma barin wutiri domin manzo Allah sallallahu ya nuna muhimmancin wutiri da haka dai shine makuran abin da hadisi yake nihi cewa wutiri lalle akwai bukatar sunna ce mai karhin gaske akwai bukatar musulmi ya dora yin wutiri akhrajahu abu dawud bi sanadin layyin wa sawal hakim abu dawud ya fitar da shi da sanadi wanda yake da laushi kuma imam hakim ya inganta shi walahu shahidun da'ifun ana bi hurara radiyallahu anhu inda ahmad amma hadisin yana da shahid shahid wajen malaman hadisi shine hadisin da yake karfafa wani da haka yan hadisi mai rauni ne aka same yana da shawahid wasu hadisai wanda su ma sun zo da irin ma'anan shi to sai su ƙara ma juna ƙarhi in suka zama su da yawa kaga sun ƙara ƙarhi inda sai su tashi su samu wata daraja a wajen malaman hadisi وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه wannan hadisin na Aisha idan Allah tabbata gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba yana karawa a cikin Ramadana ko a cikin wani Ramadana a bisa raka'a goma sha ɗaya to kaga wannan yana cikin hadisan da wasu suka rike gun suka ce ba a karawa akan raka'a sha ɗaya to ana karawa domin sahabbai sun kara don haka manzo Allah sallam bai kasance ba yana karawa a cikin Ramadana ko a cikin wani watan da ba Ramadana ba a wajen sallan shi na dare ba ya karawa akan raka'a goma sha ɗaya sai Aisha ta ce yusalli arba'in yana yin sallah raka'a hudu fala tas'al an husnihinna amma kada ka yi tambaya game da kyawansu wa tulihinna da da tsawansu kenan manzon Allah yana kawata su yayi su da kyau kuma yana tsawaita su yayi su masu tsayi to wannan arba'an kin da tashi yana yi abinda take nihi shine yana yin raka'a biyu sai ya sallame sai ya ƙara yin raka'a biyu ya sallame domin wancan hadisin da ya ce salatul laili masana masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna fassara juna ne don haka wannan yusalli arba'an ba wai raka'a hudu bane yake yi gaba ɗaya sai ya zo ƙarshe ya sallame a sallama biyu yake cikin su amma me yasa to in haka nan ne me yasa tace yusalli arba'an ba tace yusalli masana masana ba abin da yasa ta faɗi haka nan domin duk in yayi raka'a hudu to yana tsayawa yayi hutu to wannan hutun da yake kenan kamar waɗannan raka'o'in hudu sai ta game sai tace yusalli arba'an yana yin sallah raka'a hudu gidan sai ya yanke tsaya ya huta amma kar ka yi tambaya akan irin kyawansu da irin tsawansu ya ce sannan ya ƙara yin wasu hudu sai ya tsaya ya huta su ma karka yi tambaya akan irin kyawansu da tsayinsu thumma yusalli thalathan sannan sai ya salla raka'a uku witri kenan ko to kaga wannan idan ka gama sun zama raka'a goma sha ɗaya kenan manzo Allah yana yin raka'a takwas yayi bibi biyu har sai yayi raka'a takwas sannan sai yayi witri da raka'a uku Aisha ta ce sai na ce ya ma'aikin Allah a tanamu ƙaula an tutur wai kana yin kwana gabanin kai wutiri kam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha yake Aisha inna aynayya tanaman lalle ido na bi su suke kwana wala ya namu qalbi amma zuciyata ba ta kwana muttafaqun alaihi to anan me yasa Aisha ta yi wannan tambayar saboda tunanin alwala ta warware go domin kwana yana walwale alwala su kike tambaya ma'aikin Allah wai kana yin kwana kamin kai wutiri kenan in manzon Allah yana yin kwana to za ta yi mamaki ya aka yana yin kwana kamin yayi wutiri kuma bai saki alwala ai manzon Allah ya bata amsa cewa ai idon shi suke kwana amma zuciyar shi ba ta kwana wannan kuma yana cikin khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan ga wanda kinkin rauni shi ma ya ce idon shi ke kwana zuciyar shi ba ta kwana duk wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to idan shi na kwana zuciyar shi tana kwana don haka da kayi kwana kawai ka tashi ka sake arwalla malam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi idan shi ne ke kwana zuciyar shi bata kwana kenan tunda zuciyar shi bata kwana ko yayi kwana harka arwallan shi tana nan shine ma'anar hadisi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da yake banta da shi cewa hamma yana cikin sifofin shi wanda aka sifanta shi da su tun cikin attaura ko cewa wannan annabi shi idan shi ne ke kwana zuciyar shi ba ta yin kwana don haka duk wanda ya yi kwana musamman ma in kwanan mai nauyi ne ko ya ke shinge da wajen kwanan to kawai sai sake alwala muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lahuma wa fi riwayatin lahuma anha a cikin wata riwaya ta bukhari da muslim daga aisha kana yusalli min al-layli 10 raka'at ya kasance yana yin sallah cikin dare raka'a goma wa yutir bi sajadatin sai ya wutiri da wato raka'a guda wa ya raka'u raka'atay al-fajr kuma ya raka'o'i guda biyu na bulluwa al-fajr fatilka 13 raka'a to waɗannan sun zama raka'a goma sha uku to kaga wannan riwaya ta nuna manzo Allah sallallahu yana yin raka'a goma sha uku amma cikin goma sha uku na akwai raka'o'i biyu da yake bayan wutiri to wanda yake bayan wutiri su kuma bayan bulluwa al-fajr ne yake yin su wasu kuma sun ce a wannan kawai tare suke ba bayan bullowa alfijir bane ya halatta bayan wutiri mutum ya ƙara yin wasu nafilfili wanda suka yi wannan fatawai suka ce ba ga sallan magariba nan ba ita ma wutiri ce amma kuma bayan ta ana nafila na haka babu laifi in mutum ya yi sallar dare ya wutiri ya ƙare ya yi raka'a biyu nafila to koma dai ya ne duka babu matsala kuma wato wannan yana da yalwa tunda nafila ce wanda ya ga cewa bayan ya gama wuturi zai yi nafila raka'a biyu in yayi babu matsala yayi aiki da wannan hadisi wanda kuma ya dauka wannan raka'a biyu kawai bayan bullowa alfajir ne manzon Allah yake yin su raka'atan alfajir ne dan haka in an gama da raka'atan alfajir ne suke zama raka'o'i 11 13 to wannan babu matsala shi ma idan yi haka haka kuma har cikin sallolin na dare idan mutum zai yi raka'a takwas daga baya wuturi da raka'a uku babu matsala in kuma mutum zai yi raka'a goma daga baya wuturi da raka'a ɗaya babu matsala dukkanin shi yayi akwai yalwa cikin wannan lamari alhamdulillah wa anha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a cikin dare raka'a 13 yutir min zalika bi khams yana yin wuturi da raka'a biyar daga cikin waɗannan la jilisu fi shay'in ba ya zama cikin wani abu illa fi akhiriha sai a ƙarshen su gaba ɗaya idan raka'o'in biyar da yake wuturi sai ƙarshe yake zama haka in mutum kamar da ya gabata in mutum yayi wuturi da raka'a biyar yana so ya yi su bibibi ya sallame sai ya kawo guda in kuma yana so ya yi raka'a hudu sannan ya sallame sai ya ciko guda in kuma yana so gaba ɗaya ya haɗe su sai a ƙarshe ya sallama duka babu matsala وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم daga gareta yadda Allah ta tabbata a gareta tace a kowane dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri yayi wutiri farkon dare yayi wutiri tsakiyar dare yayi wutiri karshen dare abin da dai ake so ya zamo dai bayan sallar isha'i ne wantaha witruhu ila sahar amma wutirin shi yana karewa ne zuwa lokacin sahur muttafaqun alaihima domin wato idan aka ce sallar dare to ko tsakanin magariba da isha'i mutum ya yi na fulfili sallar dare ce domin dare a larabci yana farawa ne daga faduwar rana har zuwa bullowa alfijir da rana ta faɗi to an shiga dare har alfijir ya bullo duka cikin dare ake don haka wanda ya yi sallah a cikin wannan lokacin ya yi sallar dare amma ban da isha'i ita wannan farilla ce ba a zancenta to sai dai kullum duk lokacin da mutum ya jinkirta har dare ya dan tsala to ya hi shine mahihicin lokaci wa an abdullah bin amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr ibn al-as yadda Allah tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mani ya abdullah ya kai abdullahi la takun mithal fulani kar ka zamo kamar wani kana ya ƙumu minan laili fataraka ƙiyaman laili da ya kasance yana tashi cikin dare ya yi sallah daga baya sai ya daina ƙiyaman laili muttafaqun ka gaba a gaisu nan shi ba ko saboda suturta shi da roha mai asiri wannan ya nuna ana son a roha musulmi asiri amma manzo Allah sallallahu ya ce karka zama kamar wani inda babu ambaton sunan shi wannan da nuna kenan akwai wani wanda ya aikata haka to kuma manzo Allah yana nuna kar ai koyi da shi karka fara ƙiyaman laili ka bari kada ka ɗauko ƙiyamar laili rigirigi daga baya ka kasa gwamma ka yi raka'a ka ɗora yin raka'a bi kullum ka yi raka'a bi kullum ka za ka iya ka ɗaure ka ci gaba da yi ko kullum sai ka raka'a biyun nan ko da masu sauƙi ne ba masu tsawo ba ka yi raka'a biyu ka sallame ka yi wuturi yayi gobe ma sai ka tashi kai haka nan kai ta yi tsawon rayuwarka to ya ka ce a za ka kwasowa ka cika gaba da haka in ka ɗebo ka yi raka ashirin za ka ɗore lokacin umar bin khattab ka ji raka ashirin suke da haka ma ashirin za ka yi in ka zo sai ka kasa radda kai na dare guda to ko sallah asuba ba za ka samu ba nan kuma daga ran nan in ka sha wahala ba ka ƙara kwatanta shi mutum ya ɗebo abu wanda zai wahalar da kanshi ƙarshe gaba ɗaya ya daina ba shi ba ne mahihici ibadar da Allah ya so ita ce wadda mutum zai dawwama yana yin ta. وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dora yin wutiri ya kuma abuta alqur'ani fa inna Allah witrun yuhibbul witra lalle Allah wutiri ne yana son wutiri rahul khamsa sahih ibn khuzaima wannan hadisin shi kuma ya ƙara nuna mamu matsayin wutiri da girman wutiri da falalar wutiri domin manzalla sallam ya ce ya kuma abuta qur'ani su waye ahlul qur'an su ne mahaddata alqur'ani ya ku mahaddata alqur'ani ku dora yin wutiri wannan nuna kenan mahaddatan qur'ani su suka yi dacewa da yin wutiri sama ga kowa saboda wanda ya haddace qur'ani wato kamata ya dora tashi cikin dare yana tilawa kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya ce ana gano makarancin qur'ani da wato sallan shi cikin dare lokacin da mutane ke kwana shi ma da cin Qur'ani kamar da Ibn Mas'ud ya sifanta shi halayen shi sun saba wanda na mutane da ɗabi'u masu kyau wanda suka saba mutane lokacin da mutane suke kuka shi dariya yake lokacin da mutane suke dariya shi kuka yake lokacin da mutane suke kwana shi sallah yake lokacin da mutane su kuma suke walke shi kuma kwana yake don haka manzo Allah sun sallame shi ku dora yin wutiri ya kuma abuta alqur'ani fa inna Allah witrun lalle Allah witiri abinda ake nihi da Allah wutiri ne Allah guda ɗaya ne tallin tal a cikin zatin shi shi kadai ne a zatin shi baya da dan uwa baya da kani baya da magaji baya da aboki baya da tsara baya da mai kama da shi baya da wanda ake daidaita su ana ganin da shi da shi duk ɗaya ne kaji mutum yana cewa da Allah da annabi duk ɗaya ne bakin jahili ne na bugu da ici Allah daban annabi daban ko kaɗan annabi baya da sifofi irin na Allah na haka Allah shi kadai ne a cikin zatin shi da sifofin shi sifofin shi nashi ne na shi kadai laisa ka mithlihi shay'un lam yalid wa lam yulad Allahu samad qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim na haka Allah shi kadai ne cikin sifofin shi cikin ayyukan shi cikin zatin shi babu wani mai taimakon shi ko mai kama mashi baya da wani aboki baya da wani wanda yake tarayya da shi babu wani wanda suka yi hadayya a wajen yin wani abu da shi ayyukan shi gaba ɗaya nashi ne na shi kaɗai shi ne ma'anan Allah wutiri ne da haka shi shi ɗaya ne cikin komi nashi don haka yuhibbul witira yana son wutiri to tunda Allah yana son wutiri kaga ya kamata duk musulmin kirki shi ma ya je yana son wutiri kuma ya ɗora yin wutiri rawar da kamsa sahu ibn huzaima wa annabi umar radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ij'alu akhira salatikum bil layli witra ku sanya ƙarshen sallar ku na dare ya zama wutiri kamar da ya gabata wutiri an hisan mutum ya yi shi a ƙarshen sallolin shi na dare matuƙar dai kana tunanin za ka yi sallolin dare to in ka kana tunanin ba za ka yi sallolin dare ba to kawai sai ka yi wuturin ka tun da wuri wa an talq bin aliyin qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la witrani fi lailati daga talq dan ali ya ce na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa babu wuturi biyu a cikin dare guda wani hadisin ya nuna manzan Allah ya hana a yi wuturi biyu a cikin dare guda a wuturi guda ne ake kawai ta haka in kana tunanin ba za ka tashi ba cikin dare ka yi ƙiyamun laili sai ka yi wuturinka kamin ka kwanta in kuma ka yi wuturinka bayan ka kwanta kuma sai ka tashi to ba matsala sai ka ci gaba da sallolinka ka yi sallolinka ka gama babu wuturi tare da su wancan wuturin da kai na farko ya wadatar su ba sai ka kawo wuturi ba ƙarshe kar ka zo ka ce to kuma ya zani da hadisin da aka ce wancan hadisin da ya ce ku sanya wuturi zama ƙarshen sallolinku na dare to in ka ce ya za ka yi da shi yanzu kai ka sani amma abin da yake mahici shine manzan Allah ya ce ku sanya wuturi ya zamo shine ƙarshen sallolinku na dare ko to kai sai baka tunanin zaka tashi cikin dare kana ganin ba za ka iya tashi ba sai kai wuturin ka tun da wuri da ka kwanta Allah da ikon shi kuma sai ka tashi to sai ka ce ya zaka yi kuma ka riga ka wuturi kuma zan Allah ya ce ba a biyu cikin dare guda kan shikenan wancan da kai ya wadata su kuma ka bi wata fatawa ta wasu malamai ko kuma wani ra'ayin nasu da suka ce a in ka tashi kawai sai ka kai ka raka a guda sai ta cike da wancan sai su haɗe sun zama shafa'i sai ka ci gaba da sallolinka in ka kare da gaba sai ka kawo wuturi to wannan ma dora maka ne amma da kaya wuturi guda ya isa kenan wancan hadisin na ij'alu akhir salatukum billahi witr yana nihin in dai har mutum yana tunani zai iya tashi cikin dare yayi sallah ko to ya bar wuturin shi har karshen sallolin shi da dare wannan kuma da yace ba a wuturi bi cikin dare dan haka matukar mutum ya yi tunanin ba zai tashi ba sai ya wuturin shi da wuri kuma sai ya tashi to kar ya maimaita wani wuturi kawai ya sallolin shi ba tare da wuturi ba wannan hadisan biyu malamai suna hada su sai su ga kamar hadisan wato wani lokaci suna dan ba da zahi sai su ta da dirasa mai tsawo a ta kawo abubuwa da yawa to wannan dai ya isar da magayi wa ana ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbi hismi rabbikal a'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wutiri da sabbi hismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad rahu ahmad wa abu dawuda wan nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna baya sallama sai a ƙarshen su da haka idan mutum zai yi wutiri da raka'a uku to an so raka'an shi na farko bayan ya karanta fatiha ya karanta sabbi mustahabbi ne raka'an shi na biyu bayan ya karanta fatiha ya karanta quliya raka'an shi na uku bayan ya karanta fatiha ya karanta qul huwallahu ahad ita kadai shine mahihicin abu to kuma in ya ƙara da ƙwala'uzai guda biyu ba komi wani ɗan lokaci sai ɗora ɗan ƙara wani lokaci kuma ya ɗora tsakan ƙwala wallah ita kaɗai wani lokaci kuma duka ya bar su ya wani karatun daban don ka ɗauka cewa wajibi ne musamman ma in liman ne ba a son ya dawwama a kansu ya yi ta yi har ma mutane su ɗauka kusan su kaɗai ne ake wajen mutune wannan daƙiƙanci ne da duhun kai domin su matsayin mustahabbi suke ba matsayin dole ba in ka ɗauke su matsayin farilla dindindin su ne ake ta karantawa sai ka sa wani wanda bai sai bai ɗauka kamar in an karanta wasu wanda ba su ma an yi kuskure ko to shi kuma ba haka nan bane babu malamin da ya ce haka abinda malamai suke cewa cewa suke ya kamata in mutum liman ne ya ɗora ɗan caccanzawa dan ya karantar da mamu cewa ba fa tilasa bane sai ya zama mahi yawan sallashi mahi yawan wutirin shi raka'a farko yana karanta fatiha da sabbi raka'a ta biyu yana karanta kuliya raka'a ta uku yana karanta qul huwallahu ahad haka yake mahi yawan sallolin shi amma wata rana kawai sai a je ya dan canza bayan ya karanta raka'an shi na farko ya karanta sabbi ta biyu ya karanta kuliya ta uku kawai sai a je ya karanta qul huwallahu da qul a'udhu wata rana kawai sai aje ya canza raka shi na farko kawai ya kamo ta sura daban ya karanta raka annabi ya kamo ta sura daban raka annabi kuma ya kamo sura daban kenan dan karantarwa don musulmi su gane kansu ya waye su gano cewa ba cila su bane cewa dole sai an karanta waɗannan surorin kadai wuturi yake na'am ya ce ahmad ya rawaito shi da abu dauda amma riwayar nasa'i akwai ƙari ya ce wala yusallimu illa fi akhirihinna ba ya sallamewa sai a ƙarshen su kenan wutiri yake yi da raka'a uku gaba ɗaya baya tsayawa zama in yi raka'a biyu wali abi dawud da tirmidhi na hawu an aisha radiyallahu anha wa fi kullu suratin fi raka'atin wa fil akhira qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn haka wato abu dawuda ya rawaito da tirmizi kwatankwacin wannan daga aisha dan allah tabbata a gare ta amma a cikin hadisin suka ce kullu suratin fi raka'a kowace sura manzon Allah yana karanta ta ne cikin wata raka'a wa fil akhira a raka'a ta karshe sai manzon Allah ya karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas kenan wani lokaci mutum ya tsaya akan qul huwallahu ita kadai wani lokaci kuma ya karo da qul a'uzzai وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي كدورة يمتري غبان واتوكوا يغري رواه مسلم سبو ده إدان غري يرغا يواي تو شيكنن باب وتري ba a wutiri bayan sallah asuba ko kuma ba a fajr ya bullo mutum ya ce a wutiri ne ya kushe mana nake ramkawa to amma su dalilai sun nuna ana ramka wutiri idan ya kubce in mutum ya saba yin wutiri kullum sai nan kawai wutirin ya kubce mai to sai ya bari sai da rana sai ya ramka shi amma in dai da rana za ka ramka shi to ba wutiri za ka yi ba shafa'i za ka yi a madadin wutiri idan ka saba wutirinka raka'a guda guda kake yi to da rana sai ka zo ka yi raka'a biyu in kuma ka saba a wutirinka raka'a uku uku ne kake yi to da rana sai ka zo ka yi raka'a hudu idan biyar biyar kake sai ka yi raka'a shidda haka nan gwargwadon rakawo inda kake sai ka yi shafa'insu da rana amma da dan wutirin da ya kuce ma baka samu ba kai wa annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man nama an al-witri wal ibn hibban ko wal ibn hibban man adraka as-subha wa lam yutir fala witra lahu duk wanda ya da suke asuba bai riga ya wuturi ba to babu wuturi gare shi shi kannan wuturi ya koce bai sai dai haƙuri in ko yana son sai ya rama sai ya bari har da rana wa an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man nama an alwitri aw nasiyahu duk wanda ya kwana akan wuturi ko yammance shi falyusalli idza asbaha aw zakara to yayi sallah idan ya waye gari ko kuma idan ya tuna rawahu khamsa illa an-nasa'i kenan za mu tsaya akan wannan hadisin insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu dasa akan hadisin Jabir ibn Abdullahi da Allah tabbata a gare shi abinda muka karanta na dadi Allah ta'ala amfani mu da shi ya ba mu ladar shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu muna musu mu gyara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum salam kwana ya kwashe shi a asuba shi ne zancen da na gama ko